me za su mace in jini ya zo mata me za ta yi حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان wato babu al'amari lin nisa'i idza nifisna ya fi kyau amma akwai ruwayar bin nifasa'i din ta نعم نعم قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة تقول wato wannan shine wato muzahabu tarajumi نعم sun sun ubaidullahi ai an qasimi an aishin muzahabi tarajumi to خرجنا لا نرى إلا الحج aisha ta ce mun fita halin kasancewar mu mun ɗauka hajji ne za mu yi فلما كنا بصرفة wato dacen wasu da yawa a sahabbai suna ɗauka cewa ta matu'i ba daidai ba ne نعم a ce za a yi umra a watan hajji cewa ai ba daidai ba ne نعم aisha ta ce da muka je go da ake kira sarifa wato dab da makka ne Na'am.
ya rage mul goma ko mul tara kafin a shiga makka Mm.
sarifa din nan ba a sarrafa shi saboda alamiyanci da tanisi Na'am.
amma kaɗan aka sarrafa shi in ya zama ana dogo makami Na'am.
sunan waje ne ya zama muzakkari ne sai alamiyanci Na'am.
illa ɗaya ce kenan sannan ba za ta hana sarrafa ba نعم هرت sai jinin haira ya zo min فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu ya shigo gare ni وأنا أبكي alhali na rushe da kuka ina ta kuka قال sai manzon Allah ya ce wato a ta ruwayar faƙala ruwayar ƙala din ta abil wakati ce shi kadai نعم ما لك me yasa ne ki kika yi wannan kuka آن فستي ko jini ne ya zo miki ne قلت نعم Aisha ta ce sai na ce kwarai قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم inna haza haƙiƙa wannan jinin amru lamari ne da Allah ya kaddara akan mata lamari ne da Allah ya kaddara akan mata an sauka musu da haka ne don a jarraba su da shi Mm.
aka sa cewa lalle su haƙuri da zuwansu da zuwan jinin
فقضي ما يقضي الحاج shi yasa duk wani aiki da alhaji yake ke maki duk da cewa kina cikin jinin wannan kara ba wai na ramawa ba ne kara yakan zo a larabci ba wai ana nufin ramawa ba Na'am.
a'a yi kamar na fa'iza ta salatu ne Mhm.
in aka yi sallar juma'a ba wai in aka rama ta ba a Na'am.
yi ta ne a lokacin ta juma'a ai ba a rama ta juma'a farilla ce da ba a rama ta in ta tsere sai dai a rama a zahar amma ba juma'a ba نعم to غير ألا تطوفي abu بالبيت ɗaya ne da alhaji yake wanda ke ba za ki ba tunda kina cikin jinin haira shine dawafi da ka'aba ba kya ce za ki dawafi da ka'aba ba alhali kina cikin jinin haira
قالت ta ce وضحى رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya عن yi نسائه layya في daga البقر matansa da shanu
نعم to باب غسل الحائر رأس زوجها وترجيله babin cewa ba laifi don mace tana cikin jinin haira ta wanke kan mijinta ta taje kan mijin nata حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت wato hadisin na muwadda ne Ah, aisha ta ce كنت رجل رأس رسول الله صلى الله na عليه kasance yana وسلم taje kan manzo sallallahu alaihi wasallama وأنا حائض alhali ina cikin jinin haira
حدثنا إبراهيم بن موسى مم.
قال أخبرنا هشام بن يوسف مم.
أن ابن جريج أخبرهم مم.
قال Ah, ibnu jirajin ya ce أخبرني هشام بن عروة shamin urata ya bani labari عن عروة ya karbo daga mahaifinsa urwatu ibn zubairi أنه سئل cewa urwatu an tambaye shi نعم أتخدمني الحائض mai tambayar ya ce matata an tana cikin jinin haira ta iya min hidima أو تدنو مني المرأة وهي جنوب Koko tambayar cewa akai daidai ne mace ta zo kusa da ni alhali tana cikin janaba فقال أروة sai urutun zubairi ya ce كل ذلك علي هين ni dan mace tana cikin jinin haira ta zo kusa da ni ta yi min hidima ko dan mace tana cikin janaba ta zo kusa da ni duk wannan abu ne da nake ganin mai sauƙi ne ba wani tsanantawa a kai wa kullu zalika tahdumuni mace da wadda take cikin jinin hara da wadda take cikin janaba duk sa iya min hidima wa laysa jama'a ala ta tana cikin jinin jan- jana'a tana cikin jinin haira ko mata ta tana da janaba da zo ta min hidima ba laifi bane Mm. wa laysa ala ahadin fi zalika basu ba za a ce dan mutum matarsa ta zo kusa da shi ko ta yi masa hidima alhali tana cikin jinin haira ko tana cikin janaba ya yi laifi ba ba za a ce ya yi laifi ba akhbaratni aishatu Urwatu bin Zubair ya ce Aisha ta bani labari annaha kanat rajulu tarajulu Rasulullah- yani ra rasulullahi sallallahu cewa alaihi ita ta wasallama kasance tana taje kan manzo sallallahu alaihi wasallama wato a wata ruwayar ana kana tura junu rasulallahi Mm.
amma a ru- wato a ruwayar abu abu zarrin kenan da abu lokaci da asili da ibnu asakir na'am amma ruwayar waninsu shine kana tura junu ya anira asa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Mm. wa hiya ha'irun alhali tana cikin jinin haira wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina idhin alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sannan mujawirun fil masjid yana da itikafi ma a masallaci yudni laha ra'sahu zai miƙo mata kansa shi yana daga cikin masallaci ita tana daga cikin rumfarta wa hiya fi alhali tana hujratiha cikin rumfarta fatrajulu ta taje masa kan nasa wa hiya ha'irun alhali tana cikin jinin haira Mm. to babu qira'atul rajul fi bi hajar imra'atihi wa hiya ha'irun babu ba laifi cewa mutum ya karatu ya alhali ya ɗora kansa ko ya jingina da cinyar matarsa gashi ko tana cikin jinin haira amma shi ya karanta ƙur'ani
wa kana abu wa'ilin yursulu khadimahu Ah, abu wa'il ya kasance yana aiken baiwarsa mai masa hidima wa hiya ha'irun alhali tana cikin jinin haira ila abi razin zuwa abu razini fatatihi bil ka mushafi karɓo masa aron ƙur'ani a wajen abu ruzainin ɗin ka fatumsuku bi riƙe ilaqatihi ƙur'anin amma ta maratai wannan ne hujjar wanda suka ce a mace tana cikin jinin haira ba laifi ta ɗauki ƙur'ani amma in yana cikin rufinsa to حدثنا أبو نعيم مم.
الفضل بن دكين مم.
سمع زهيرا عن منصور بن صفية mm, أن أمه حدثته cewa mahaifiyarsa ita ce wato safiyatu Na'am.
shi sunan mahaifiyarsa mata أن النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallama كان يتكئ في حجري ya zance kan kishin gida a kan cinyar aisha وأنا حائض alhali aisha tana cikin jinin haira ثم يقرأ sai da ya kawo القرآن qur'ani a wannan halin مم.
to sai sai mu tashi babu mun Na'am.
san man nifasa haira نعم alhamdulillah الله يبارك لك.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم. باب من سمى النفاس حيضا babu wanda ya kira jinin haira a ko ya kira jinin biki ya kira shi haira cewa akan saki jinin haira akan jinin biki wato ta jawuza dangane da cewa sun yi kama da juna suna fitowa ne daga gaban mata to
حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت a ummu salama Allah ya kara yadda gare ta tace
بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرضعة wa- a ina halin kwance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ina kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama في خميسة a cikin wani tufafi اذ هرت sai jinin haira ya zo mu
فانسللت sai na zare jikina فاخذت ثياب na حيرتي je na ɗauki tufafin da nake sawa wakacin da nake cikin jinin haira
قال wato anan akwai ruwaya cewa fa a haftu siya bahirati da kasarar ha'i wanda nawawi yake cewa wannan ruwayar ita ce ingantacciya ta tafi shuhura Eh, akwai kuma ruwaya hairati yadda ka faɗa wanda ƙurƙubi wato abul abbasul ƙurƙubi mai sharhin muslim ya rinjayar da wannan ruwayar kuma dai duk ruwayan guda biyu sun zo to na'am qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana 50 a nufisti jini ne ya zo miki jinin haila ne ya zo miki akwai ruwayar a nufisti din amma akwai ruwayar a nufisti to qultu na ce na'am kwarai jinin haila ne ya zo mu fada'ani manzo Allah ya ce in dawo inda nake fartaja'tu ma'ahu na kwanta tare da shi a wannan shimfida na kwanta wato a shi tare da manzo Allah a wannan shimfida na'am babul mubasharatul ha'idi babin cewa ya halatta namiji ya sadu da mace wadda take cikin jinin haira ba tare da ya kusace ta ba a ce dai zarar a su kwanta tare wannan ba laifi a ciki
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت aisha allah ya kara yadda a gare ta ta ce كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد na kasance na kan yi wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙwarya ɗaya كلانا جنوب alhali kowanne a cikinmu yana cikin janaba
وكان يأمرني فأتبر manzo Allah ya kasance yakan umarce ni in ɗaura zani na فيباشرني ya sadu da jikina وأنا حائض alhali ina cikin jinin haira
وكان يخرج رأسه إلي manzo Allah ya kasance yakan fito da kansa ya zuwa gare ni yana cikin masallaci ya turo min kansa alhali ni ina cikin rumfata وهو موتكب yana cikin laitikafi فأغسله wanke masa kan nasa وأنا حائض alhali ina cikin jinin haira ashe ya halatta mace idan tana cikin jinin haira ta wanke jikin mijinta wannan cewa tana cikin jinin haira bai haramta mata cewa ta wanke jikin mijinta ba Mm.
haka nan kuma ya halatta wanda yake cikin laitikafi ya wanke jikinsa kenan domin ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin laitikafi amma tare da yana cikin laitikafin yake ba da kansa a wanke masa to حدثنا إسماعيل بن خليل wato wannan hadisin ya kunshi ruwayar tabi'i daga tabi'i نعم ya kunshi ruwayar tabi'i daga tabi'i ibrahim nahi tabi'i ne ya rawaito hadisin kuma daga aswad ibn yazida shi ma wanda yake tabi'i ne kuma hadisin nan nan gaba buhari zai sake kawo shi a ƙarshen kitabus sauri Na.
kuma hadisin muslim ya rawaito shi haka abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah Hmm.
shi yasa hadisin nan ya zo min ruwayatul sittati Na.
daga ruwayar duk maruwaita shida nan ni masu littattafan nan guda shida sun ruwaito hadisin nan buhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah
حدثنا إسماعيل بن خليل Mm, قال أخبرنا علي بن مسحر mm, قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني mm.
عن عبد الرحمن بن الأسود Mm.
عن أبيه Mm.
عن عائشة قالت ya karbo daga aisha aisha Allah ya kara da a gare ta tace كانت إهدانا إذا كانت حائضا ɗayan mu mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta mun kasance ɗaya ɗaya daga cikin mu in jinin haira ya zo mata فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن Allah يباشرها sallallahu alaihi wasallam ya nufin ya sadu da ita wato zarar hada jiki نعم أمرها أن تنتظر في محلها.
ta daura zani a cikin wakacin zubar jinin hairarta fara wajinin hairar نعم ثم يباشرها sannan ya sadu da jikinta قالت aisha ta ce وأيكم يملك إربه amma kan ku ji a ce manzon Allah ya aikata haka ku ce ku za ku ringa aikatawa domin a cikinku wa yake da ikon mallakar bukatarsa كما كان النبي kamar صلى yadda الله عليه وسلم Allah ke يملك mallakar إربه bukatarsa Hmm.
a ku idan haka din zai bayu zuwa a banna Mm.
a ce an yi jima'i da wata tana cikin jinin haira wanda yake haka haramun ne to kakkui Mm.
da zarar saduwa da cikin nata ma kenan sai ya zama kakkui ya zama kenan min babu saddin zari'a نعم daga babun toshe kafa abu ko da halal ne amma zamo zai iya sarawa ga haramun sai a ce to gwamma a bar shi Na'am.
don kada a- a sadu ga aikata abin da yake haramun din
تابعه خالد Mm, halidu ya rawaito wannan hadisin وجرير da jariro عن الشيباني dukkanin su rawaito daga abi isaka shaibani Na'am.
shi kuma daga abdurrahmani wato a, duk hadisin nan ne marwaitansa guda shida ya ki zuwa aisha duk mutanen kofa ne duk mutanen kofa ne kuma ya kunshi ruwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i Eh, tabi'i ya karɓo hadisin daga tabi'i daga tabi'i abu saka shebani din nan tabi'i ne yau fati jira ta ɗari da arba'in da tara Ah, ɗari ya ko ɗari da arba'in da ɗaya ɗari da arba'in da ɗaya ya karɓo hadisin daga abdulrahman ibn aswad wanda shi ma tabi'i ne Ah, shi yau fati jira ta tasa'in da tara ya karɓa daga mahaifinsa shine aswad ibn yazida almajirin aisha shi yasa tabi'ai uku sun jera a wannan hadisin irin afkuwar haka shi ke sawa a ce wajen wasu malaman da yawa hadisi mursali ba hujja bane dan ba lalle dan hadisi ya kai ga tabi'i a ce to lalle shi kuma daga sahabi ya karba ba Na'am.
ta yi shi ma ya karba ne daga tabi'i ta yi shi ba wannan tabi'in ya karba ne daga wajen tabi'in da yasa akwai hadisin da za a samu tabi'ai biyar tabi'ai shida sun jeru shi yasa idan da an tabbatar tabi'in nan ya karba wajen sahabi ai da kowa sai ya karbi mursali Na'am.
tunda dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalai eh amma tabi'ai su ba su sami wannan matsayin ba sun samu matsayin da suka samu amma ba su samu matsayin a ce dukkanin su adalai bane Na'am.
wanda su samu haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisin nan dai wato muslim da abu dawud da ibnu majah duk sun rawaito shi yasa masu littattafan shida wato na a, nasa'i da tirmidhi su ne ba su ruwaito shi ba نعم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول Mm, na ji maimuna matan manzo sallallahu alaihi wasallam tana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه idan yana nufin ya sadu da wata mace daga cikin matansa أمرها idan tana cikin jinin haira sai kan umarce ta فاتزرت ta daura zani وهي حائض alhali tana cikin jinin haira ya sadu da ita haka ya kwanta tare da ita
باب ترك الحائر الصوم wato hadisin nan muslim da abu dawud da sun ruwaito shi haka nan ibnu maja sai dai shi abu dawud ya ruwaito shi ne a kitabun nikahi to Mm.
babu tarkil ha'ir sauma نعم babin cewa mace wadda take cikin jinin haira kar ta ce za ta yi azumi mace tana cikin jinin haira to ta bar azumi
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن ايار بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال ya tabbata daga abin sayyid al-hudari abu sayyid al-hudari Allah ya kara da a gare shi ya ce خرج رسول الله Manzala صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya fito a wakacin wa- wato a wakacin layya عن فئر koko a wakacin sallar da- da ake bayan ramara Na'am.
sallar gama azumin ramara نعم ila ne ruwayar ya kokwantar daga shi wanda ya wato ne daga abu sa'id koko kokwantar na shi abu sa'id al-hudri ne ilal musalla zuwa gurin da ake sallar idi نعم ومر على النساء yawa mutane gargadi ya umarce su da cewa su yi sadaka Mm.
yace ya ku jama'a ku yi sadaka Mm.
sannan kuma ya wuce wajen da mata suka taro
فقال yace da su يا معشر النساء ya ku jama'ar mata ku tsaya ku yi sadaka ku yi sadaka فاني اريتكن ni an nuna muku cewa ku kuka fi yawa a cikin yan wuta
قلنا sai matan nan suka ce وبما يا رسول الله me yasa aka ce mu muka fi yawa a cikin wuta قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su تكسرنا اللعنة kuna yawan la'anta kuna yawan kosawa sannan abu dan kaɗan ku ce za ku nuna kosawa ku وتكفرنا العشيرة kuna fitilcewa abokin zama kuna fitilcewa abokin zama in za a shekara ɗari ana kyautata muku da zarar kun ga abu ɗaya wanda ya ɓata muku sai ku ce ba a taɓa kyautata muku ba
ma ra'aytu min naqisati aqalin wa Maza dini Allah ce ban taɓa ganin masu tawayar hankali da addini ba, azhaba li lubbi rajul amma ko tare da haka a ce sun tafi da hankalin mutum mai kiyayewa min ihda fiye da kullu ɗayan ku. Ga ku ku kuna da raunin hankali, amma kuma tare da haka ku rinjaye mai hankalin.
kulna Sai matan nan suka ce, wa ma nuqsani dinina wa me ya aqalina dawo aka ce wato addinin mu tauyayye ne me ya dawo aka ce hankalin mu tauyayye ne ya rasulullahi sai
qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa da cewa alaysa shahadatu mar'ati misli nisfi shahadati rajuli a laysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadati rajuli Mm.
ashe yanzu shaidar mace ba kamar rabin shaidar namiji take ba kulna bala matan nan suka ce haka ne ya rasulallah shaidar mace kamar rabin shaidar namiji ne
qala manzo Allah ya ce fa zalika min ai abin da yasa aka ce haka saboda cewa mata hankalinsu tauyayye ne na'am alaysa idha halat lam tusalli ashe ita mace idan tana cikin jinin haira ba cewa ake ta ajiye sallah ba ba za ta yi sallah ba matakar tana cikin jinin haira wa lam tasum ah, kuma ba za ta yi azumi ba kulna bala inda tana cikin jinin haira barin azumi ai take kullum matan nan suka ce bala haka ne ya rasulallah qala sai manzo Allah ya ce fa zalika min nuqsani dini diniha wannan da aka ce ta bar sallar ta bar azumin sanda take cikin jinin haira saboda ta wayar addinin ta ne Mm.
ai ta wayar addini ne addini ba sallah ba azumi ai bai zama cikakke ba
babu takaril ha'irul manasika kullaha wannan babi ne a game da cewa mace wadda take cikin jinin a take cikin aikin hajji sai jinin haira ya zo mata to duk ayyukan hajji za ta ci gaba da yi illa tawafa bil baiti abu ɗaya ne ba dama ta yi shi ne dawafi da ka'ab amma duk sauran ayyuka za ta yi za ta je arfa za ta tsayuwa arfa tsayuwa arfa ta ta inganta za ta dawo mina eh, za ta zo muzdalifa ko ta kwana ko ta sauka sauka ta muzdalifa ta inganta duk da cewa tana cikin jinin haila za ta zo ta yi jifa tana cikin jinin haila jifan nan ya inganta amma abu ɗaya da aka ce ba za ta yi ba shine dawafi da ka'aba ba a dawafi da ka'aba sai da tsarki kenan
wa qala ibrahimu ibrahim nahayi ya ce la ba su an taqra al ayata ba laifi mace tana cikin jinin haira dan ta karanta aya ɗaya ta ƙur'ani kamar ta karanta ayatul kursi to wannan ba laifi Mm.
a haka aka ruwaito daga imamu malik Mm.
a kuma an ruwaito daga wata ruwa ma daga imam malik ya ce ko da mai janaba ma yana da wannan dama Mm.
amma akwai ruwa da cewa a'a wadda ke cikin jinin haira ita take da wannan damar ba mai janaba ba dan shi mai janaba ai yana da damar ya kau da janaba
wa lam yara ibn abbas ba wato a wajen shafi'awa da hanafiyawa da hanabilawa su suka ce mace tana cikin jinin hara ko da aya ɗaya ba daidai ne ta ce za ta karanta ba Ah, saboda su hujjarsu hadisin turmuzi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai- mutumin da yake cikin janaba ko mace da take cikin jinin haira ba daidai bane su ce za su karanta wani abu daga qur'ani da aka ce shay an minal qur'ani ya nuna umumi Na'am.
tunda nikira ce ta zo fi siyakin nafai ko fi siyakin nahai Mm.
yasa suna ganin wannan ita ce babban madogararsu Mm.
to su malikawa sun yi umumi ma suka ce ita ne wadda take cikin jinin haira ko tsoko qur'ani ta iya yi matuƙar dai ba za ta ɗau qur'anin ba ta ɗau qur'anin a wajen su shine ba daidai ba Na'am.
amma ta iya karanta qur'ani Mm.
amma suka ce mai janaba ba ya karanta ba sai dai kamar aya ɗaya don neman tsari Na'am.
to
wa lam yara ibn abbas bil qira'ati lil junubi ba'san Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da a gare shi bai ga cewa akwai laifi ba dan wanda yake cikin janaba ya karanta Qur'ani wanda wannan hadisin da shi Buhari ya kawo shi mu'allaki Ibn al-Munzir ya kawo shi da isnadi cikakke na'am to وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatan Allah a dukkan zamanansa ko da zamanin da yake cikin janaba kenan yana ambatan Allah wanda ambatan Allah ko ya iya hadawa har Qur'ani ya Qur'ani ma ambato ne na Allah wato wannan hadisin wanda Buhari ya kawo shi mu'allaki abinda yasa ya ta'liqin sa duk da cewa ingantacce ne saboda bai kai sharadin sa ba hadisin nan muslim ya kawo shi da cikakken isnadi daga hadisin Aisha ya waito shi da cikakken isnadinsa daga hadisin Aisha.
نعم To, au shi ne audu na sharɗihi ka ƙalat Aisha, au Hassanun ka ƙala bahazun fattisha.
Na'am.
Yana shi Abdullahi ɗan fodo yake faɗa a misbahun rawi. To, وقال أم عطية Ummu Adiya sahabiyar nan babba ta faɗa كنا نؤمر mu mun kasance ana umartar mu أن يحرد الخيار idan sahabi ya ce kunna numar bi kaza to za a dauka cewa mai ba da umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama qaula sahabi min sunnati aw nahwa umira nal jullu lirrafi azau to ah, wato mu- ana umarta mun fitar da matan da suke cikin jinin haira نعم فيكبر wato su je بتكبيرهم idi a- su ma su je idi mace da tana cikin jinin haila ta iya zuwa filin idi amma ita in ta je ba za ta yi sallah ba ba a sallah ana cikin jinin haila sai dai za ta yi kabarbari da kabarbarin mutane ويدعون matan nan su yi addu'a da addu'ar mutane
وقال ابن عباس Abdullahi Abbasin ya ce أخبرني أبو سفيان Abu Sufyan ibn Harbin ya bani labari أن هرقل cewa Hirakalu دعا بكتاب النبي صلى ya الله ce a عليه kawo wasiƙa وسلم da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da ita فقرأ sai aka karanta wannan wasiƙar فإذا في sai ga بسم الله الرحمن wasiƙar nan الرحيم ta manzo sallallahu alaihi wasallam an ce bismillahir rahmanir rahim ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah Mm.
wa la nushrika bihi shay'an wa la tazabaruna ba'arana arbaban min dunillah fa inda wallahu faqulu shahadu bi anna muslimun نعم Ah, an rubuta aya guda ko in hada bismillah ma sai a iya cewa ayoyi biyu نعم ashe kenan a- wanda yake mai janaba ya iya karatun qur'ani tunda wannan an tabbatar ya rakano yana da janaba tunda kafiri ne bai musulunta ba bayan da za a yi a ce ko tun bayan balagarsa bai aikata abin da zai sabota masa janaba ba amma tare da haka banza Allah ya rubuta masa ayar qur'ani da nufin ya karanta ashe kenan hujja ce akan kafiya wanda yake cikin janaba ya iya karanta qur'ani Mm.
shine abin da shi buhari ya kawo hadisin domin ya kawo shahidi a kai مم. نعم وقال عطاء a ɗa'u da abin rabahin ya ce عن جابر daga ya karɓi daga zabir ibn abdullahi al-ansari هابت hadisin da عائشة yake nan gaba wato za a kawo shi da isnadi cikakke Mm.
A- a- a- aisha allah ya ƙara yarda gare ta jinin haira ya zo mata Na.
alhali ta riga ta yi harama da hajji a hajjatul wada'i مم. فنس- فنسكت المناسك kullaha Na'am.
ta zo da duk ayyukan hajji gaba daya manzo Allah ya ce mata ta zo da duk ayyukan hajji yadda kowa ya zo da shi نعم غير الطواف abu بالبيت ɗaya ne aka ce kar ta zo da shi shine dawafi da Ka'aba مم. ولا تصلي aka ce mata kuma kar ta yi sallah cewa tana cikin jinin hairan nan ba ta yi sallah ba
قال الحكم hakan ya ce إني لأسبح أنا جنوب nakan yanka dabba alhali ina cikin janaba ashe mai janaba ya iya yanka dabba ba wani laifi dan cewa mai janaba ya yanka dabba
وقال الله عز وجل A shi ko za a yanka ba ana ambatan Allah ba ashe ana cikin janaba a iya ambatan Allah domin Allah ya ce ولا تأكلوا مما ba ne ne ne يذكر kullum za الله ku عليه ji ba daga duk wani abu da ba a yanka shi da ambatan sunan Allah ba مم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أنا عبد الرحمن بن القاسم عن قاسم بن محمد أنا عائشة قالت A, Aisha ta ce خرجنا مع النبي صلى mu الله da عليه tare da وسلم Annabi sallallahu alaihi wa sallama لا نذكر إلا الحج mu a iyaka tunanin mu hajji kawai za a je a yi فلما جئنا صرفا yayin da muka je go da ake kiransa sarifa لمست sai jinin haira ya zo min فدخل علي النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda nake وانا ابكي alhali na fashe da kuka ina ganin cewa to ni ba zan samu hajjin ba kenan tun daga jinin haila ya zo mun فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ما يبكيك yasa ki kuka قلت sai na ce لو وددت والله اني لم احج a wallahi الان ni inda so samu ne da ma sai a ce ban fito in zo in hajjin nan ba a wannan shekara قال sai manzo Allah ya ce da ita لعلك نفستي ko jini ne ya zo miki jinin haila ne ne ya zo miki shi da kike wannan magana قلت نعم Aisha ta ce na ce kwarai haka ne jinin haila ne ya zo min قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ai jinin haira abu ne da Allah ya dora wa duk wata mace مم.
in dai mutum ne a tara cikin mutane to za ta yi jinin haira مم.
ba abu bane wanda ke kaɗai ya shafa abu ne na kowace mace
فافعل ما يفعل الحاج shi yasa kya iya aikata duk abin da alhaji yake aikatawa duk wani aiki na hajji kya iya yi غير الله abu ɗaya ne ba ki da dama ki yi kina cikin gaira shi ne dawafi da ka'aba sai dai cewa ba za ki dawafi da ka'aba ba حتى تدوري har sai kin tsarkaka مم.
wato sai kin tsarkaka tsarkaka cikakkiya jinin ya ɗauke kuma kin yi wanka نعم باب الاستهابة na wajen sauran malamai suke ganin haka نعم cewa sai ta yi wankan sannan za ta iya yin dawafi نعم amma hanafiyawa suka ce injinin ma ya ɗauke mata ko ba ta yi wanka ba ta iya ɗawafin illa kawai ba haka aka so ba domin su suna ganin cewa tsarki ba sharaɗi ba ne na ɗawafi da ka'aba sauran malamai ko malikawa shafi'awa hanabilawa duk suna ganin cewa tsarki da babba da ƙarami duk sharaɗi ne na ɗawafi da ka'aba a shi yasa wadda take cikin jinin hara sai ta yi wanka Hmm.
ko ma sai tana da alwala sannan za ta iya yin dawafi da ka'aba wato tana sai jinin hara ya dauke mata har ta yi wanka kuma tana da alwala sannan za ta iya dawafi da ka'aba saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama a tawafu bil baiti salat a yin dawafi da ka'aba kamar sallah ne Na'am.
kamar sallah ne shi yasa ashe duk abin da ake nema dan sallah ana neman sa dan dawafi da ka'aba Hmm.
illa iyaka abin da kawai suka bambanta shine fuskantar ka a alkibla Hmm.
shi ka dawafi ba sharadin sa bane a fuskantar alkibla to مم. باب الاستهابة da babin jinin istihara to kuma su ma hanafiya wanda akwai wata ruwa daga gare su ta cewa a'a ai dole sai ta yi wanka ko da bace alwala ba amma dole sai ta yi wanka to babin istihara babin bayani akan jinin istihara Mm.
jinin da yake zuwa ga mace ba na haira ba jinin ciwo wanda yake ciwo ne نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت a Aisha Allah ya kare da a gare ta ta ce wato wannan hadisin na muwadda ne نعم a hadisi ne da Imam Malik ya ruwaito shi Mm.
Buhari ya ruwaito shi daga Abdullah bin Yusuf almajirin Imam Malik shi Mm.
kuma daga Imam Malik نعم to قال فاطمة a بنت أبي حبيش Fatima ta Abi Hubaysh ta ce لرسول الله صلى الله عليه وسلم to shi Abu Hubaysh din nan a, dan Muttalib ne Muttalib kuma dan Asad Asad kuma dan Abdul Uzza Abdul Uzza dan Usayyu نعم shi yasa tana daga banu asadin Na'am.
tana daga banu asadin Mm.
Ah, tana cikin ƙwarai shawa banu asadin نعم Ah, ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallama يا رسول ya الله rasulullahi إني لا أطهر ni ba san da jini yake yanke min ko yaushe a cikin jini nake أبعد الصلاة shi kenan sai in daina sallah kwata kwata sai in daina sallah gaba daya فقال رسول الله Sai صلى Allah الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya ce وسلم da ita إنما ذلك إرق dahil dai wannan ciwo ne yake zo miki وليس بالحيضة ba jinin haira ba ne
فإذا قبلت الحيضة shi yasa idan kwanukan jinin haira ki suka zo فتركي الصلاة sai ki daina sallah a sannan فإذا ذهب idan قدرها gwargwadon kwanukan da da kika saba kina yin jinin haira suka huce فغسلي sai عنك ki الدواء wanke jini daga gare ki ki وصلي wanka ki ci gaba da sallah مم. babu gasar damil mahiri ce ta kuma mai jinin istihara akwai sabani da yawa a game da ita na'am me ake bukatar ta in za ta yi sallah kwanukan da za ta ɗauka cewa tana cikin tsarki za ta yi alwala ne ko wata sallah ko kuwa ko koma wanka za ta yi ko ba sai ta yi alwala ba ba sai ta yi wanka ba to zancen dai da ya fi shora wajen malikawa shine cewa da alwalar da wankan da ba su waje ba a kanta dan ta yi sallah a zahar matsalan alwalarta tana nan ba ta yi wani abu da ya warware alwala ba sai ko jinin nan kawai da yake fitowa daga gare ta sallar la'asar ta zo to ta iya tashi ta yi sallar la'asar da alwalan nan da ta yi wakacin azahar wannan jinin da yake fitowa daga gare ta bai warware mata alwalar ba illa iyaka aka ce an fi so ta yi alwalar ta yi alwalar an so ne shine walakin yustahabu laha wa lisalisu libawli an ya tawarwa li kulli salat an so ga ita mai jinin istihara da wanda salasul libawli yake zo masa fitsari yake fitowa daga gare shi ba gaggautawa cewa si alwala an so si alwala ga kowace sallah idan fa alwalar ba ta wahal da su ba amma idan alwalar tana wahal da su kamar ya zama ana wuyar ruwa kafin a samu ruwan shi kansa aiki ne to wannan ma ko alwalar ba a so ba ko san ma ba a yi ba sai si alwalar kawai da a sai si sallar da wannan alwalar ta su ta baya to
babu gasar damil mahiri babu wanke jinin haira حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك shi ma dai wannan hadisin na muwadda ne عن هشام بن عروة مم.
عن فاطمة بنت المنذر مم.
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق مم.
أنها قالت cewa sai da tuna asma'u ya sayi da na abubakar allah ya kara yadda a gare su wadda ita ce kakar fadima da ta ruwaito hadisin daga gare ta Fa- fadimatu dinnan jikar a asma'u ce.
نعم yar munzuru ce munzur dan